الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيغا كراتون للتافن الأخضري معناه مختصر الأخضري مختصر الأخضري أدرس منا بقي da yake bayani akan wato alfiƙihul maliki wanda ina jin muna bayani ne akan da ya shafi alwala mu yi bayani akan farillai da sunnoni za mu tashi musahabai musahabban alwala ba ce wa fada'iluhu jam'u fadila da an ce alfadila shi ne abin da aka so mutum ya zo da shi musahabi ma barinsa to baya roshe ibada baya lalata ibada sau da haka duk abin da za a ambata to ana buƙatar a zo da su amma don baka yi su to ba a ce a rollaka ba ta yi ba ko a ce in ka yi sallah sai ka saki a'a kawai dai ka bar wani abu mai falala to na farko al'akhdari yake cewa a tasmiyatu akwai yin basmala shine lokacin da ka zo za ka fara alwala kamin ka fara to sai ka ce bismillah kamin ka fara komai to wannan abu na farko shi ake buƙatar ka ya furta an gane? yawwa a wannan kenan sannan basmala ɗin nan ba sai ka kai ƙarshe ka ce bismillahir rahmanir rahimi ba game da malamai da yawa suna tambihi akan wannan sai ka taƙaita a iya abin da nassi ya zo da shi ba sai ka yi ƙari ba wasu da yin asawaki kamin alwala shi ma musahabbi ne shi ne ka samu wani ice itaciya ka ta bishiya sai ka ka yi asawaki bayan ka yi bismillah an gane in ka gama to sannan sai ka fara alwala wazza'idu da yin ƙari alal gasalatul ula sama ga wankin farko tunda ya gabata a baya wankin gabai wanki na farko shi wannan farilla ne to amma na biyu da za ka yi in dai ka game wannan gaba ɗin a wankin farko to da na biyu da na uku duka ya zama musu haɗi amma in ya zama wankin farko gaba ba ta samu ruwa yadda ya kamata ba akwai wurin da baka yi da wankewa ba to wajibi ne kai na biyu tunda wancan bai kammala ba fil wajihi wal yadaini amma fa a ina ne ƙari ga wanki na farko yake musahabbi shine ce fa ga fuska da kuma hannaye guda biyu kina fahimtar malam duk abin da ba su ba to wanki ɗaya za ka yi in na shafa da shafa ɗaya za ka yi amma ita fuska da hannuwa to su aka so ka yi wanki sama ga ɗaya amma abin da ya shafi ƙawahu shafan kai to duka so ɗaya ɗaya za ka yi an gane duka su shi a fahimtar sa so ɗaya za ka yi da Allah rufe mana kofar wanki ɗaya za ka yi in na shafa ne shafa ɗaya za ka yi kamar shafan kai eh na fatar an gane wannan a wannan ƙaulin kenan a wani ƙaulin kuma akasin haka cewa kowannensu kana iya haura ɗaya sai ce walbada'atu haka musahabi ne fara shafa bi muƙaddamin ra'asi da farkon kai daga goshi sai kai baya tu farawa daga nan musahabi ne kenan ka ɗauko daga baya kaiyo goshi to kayi abin da ba haka ake so ba amma kuma shafan yayi eh sai dai ka saba ma abin da ake so so da haka ba ka da wannan ladar amma dai ka kajin da farilla tun da dama makasudi dai a shafi kan eh sawa'un ko daga ina ka fara in dai ka shafi kai to shikenan amma kuma musahabbi ne ka fara daga goshi sai kai baya an gane ko eh to suna cewa in ka shafa ka sake dawowa su wasu malamai sun ce duka ɗaya ne wasu kuma sun rarrabe in ka tafi ɗaya in ka dawo biyu to na ɗayan farilla dawowa sunna saboda haka ba a na uku watar tibus sunani da jeranta sunnoni shi ma musu habbi ne ba wajibi ba ne misali sai ka fara wanke tafin hannu sannan ka kurkure baki sannan ka shaƙa sannan ka fyaci to da ka zo kai sai ka saba sai ka fara shaƙa kamin ma wanke tafin hannu ko kurkurar baki a rawar ta yi amma dai ka yi mi abin da ba haka aka so ba saboda ana farawa da wankin tafin shi ne sunna in ka gama sannan sai ka kurkure baki in ka gama sai ka shaƙa sannan ka fyaci wannan shi ne jerantawar da ake magana to amma kai da ka zo sai ka fara da na ƙarshe shi ne shaƙawa da fyacewa sannan ka kurkure baki sannan ka yi mi ka wanke tafin hannu a ruwan lattayi ba a cewa sai ka sake saboda dama jeranta musahabi ne bai ma kai sunna ba eh wat an gane to wannan kenan wa qillatul ma'i da karamta ruwa alal udwi akan gabar da zaka wanke ko ka shafa to shi ma musahabi ne tare da kyautata wanki tare da kyautata wanki eh ma'ana ba a buƙatar ka yawaita ruwa kenan yawaita ruwa makaruhi ne wata ƙadimul yumna wanda kaga mai risala ma ya ce bid'a ne da barna wata ƙadimul yumna alal yusra haka gabatar da wanke hannun dama sannan ne da hagu shi babu sahabi ne gani damantawa musahabi ne eh amma da zaka fara wanke na hagu sannan ka wanke na dama arwalla ta yi waya jibu ta khalilu a sabi iliyareni yana wajaba a tsatsefi yatsun wato hannaye in ka zo wankin hannu zira'i to wajibi ne ka tsatsefe yatsun hannu saboda bai da wahala amma wa yustahabbu fi asabi'ir rijlaini amma yatsun kafa kuma musahabbi ne saboda yafi wahala tsatsefewa na hannu yana da sauki to shi yasa hukuncin sai fi tsanani yake wajibi amma tsatsefe yatsun kafa to kaga yana da wahala shi yasa hukuncinsa sai zo da sauki ba a tsananta ba waya jibu ta khalilun lihiya yana waje ba tsatsefe gashin gemi alkhafifati wadda take ba ta da yawa shi ma tunda akwai sauki babu wahala sosai to shi yasa shi ma aka tsananta hukuncin fil wudu'i a cikin arwalla dunal kasifati banda geme wanda yake yana da duhu yana da yawa an gani to shi ba wajibi ba ne saboda akwai mashakka akwai wahala ya ce sai ka shigar da ruwa ƙarƙashin fatarsa waya ji ha yana wajaba a tsatsefe gashin geme fil gusuli a cikin wanka ba alwala ba walau kanat kasifatan koda tana da yawa a wurin wanka kan dole ne eh komi yawan geme to sai an shigar da ruwa ƙarƙashinsa amma alwala in yana da yawa ba wajibi ba ne ba dole ba ne eh saboda kaga shi wanka ɗauke janaba ce wadda take babba hadasi babba eh kuma dalilin da yasa suka yi wannan magana saboda sun dogara ga wancan hadisi mai rauni cewa ƙarƙashin kowane gashi wai akwai janaba suka ce annabi ya faɗa to amma hadisin bai tabbata ba faslun ai haza faslun wannan wani fasili ne na waƙidul wudu'i na waƙid jam'u naƙidin za a yi bayani akan abubuwan da ke walwale alwala abubuwan da ke walwale alwala kina yanzu alwala ko da an yi ta bisa surar da shari'a ta tsara to akwai wasu abubuwa da za su faru kuma alwalar ta rushe sai an sake sabuwa nawaqidul wudu'i ahdasun wa asbab to abubuwan da ke walwala alwala kashi biyu ne akwai ahdas akwai asbab ahdas jam'u hadasin shine ma yanqudu bi nafsihi duk abinda da kansa yake walwala alwala shi yake rosa arwalla to shi ake kira hadis shi ne duk abin da yake fita daga mafita biyu kalbauli kalbauli wal mani kamar fitsari da kuma mani an gane ko da makamantansu gayedi da sauransu da mazi fal ahadasu shi kuma ahadasu Uh, su ne albaulu akwai fitsari e, duk da kamiya a hadasu su kuma al'asbabu jam'u sababin ne shi kuma wa huwa ma la yanqudul wudu'a bi nafsihi walakin bima yu'addi ila al-hadath min zawalil aqali shi sabab shine wanda bai walwala arwalla da kansa amma kuma yana bayuwa zuwa ga abin da ke walwala arwalla to shi yasa shi ma sai aka bashi hukuncin hadis kaga shi alhadisu yanqudu bi nafsihi shi kuma as-sababu la yanqudu bi nafsihi walakin yu'addi ila ma yanqudu al-wudu'a to ga al-ahdasu din za a yi ma bayani kame al-asbab al-bawlu kai fitsari kaga yanqudu al-wudu'a bi nafsihi shi kawai da ya fito to shi kenan shi ba wasu ɗa ba ne ba sabab ba ne walga'idu haka shi ma ga'idi bayan gida shi ma yana walwala arwala da kansa warrehu haka iska shi ma ita ma tana walwala arwala da kanta walmaziyu da maziyi walwadiyu da wadiyi waɗannan abubuwa da ya lissafa guda biyar kowannensu yana walwala arwala mani da bai ambata ba to wannan kaga shi saboda yana sabbaba ma wanka gaba daya shi yasa bai kawo shi ba shine cikon shine cikon na shida ko to sai al asbabu waɗanda su kuma ba sa walwalewa da kansu sabubba ne na faruwa abin da ke walwala arwallat na farko annau musaqilu bacci mai nauyi bacci mai nauyi a gani bai wala laruwar lara kansa amma saboda yana sabbaba mi a gani na gushewar hankali da abubuwa da za su iya faruwa ba tare da ka sani ba wal ijma'u haka suma mutum ya suma kila yana da rashin lafiya na farfadiya ko kuma a'a wani abu ya ji na tsoro ya tsorata shi sai ya faɗi ya suma to talwale masa arwalla saboda wannan suman na iya jayuwa na bayuwar hadasi da sauransu tun da hankalinsa ya riga ya gushi kaga akwai shakkan wani abu ya faru ko wani abu bai faru ba to fita daga shakka shi yasa aka ce kawai ita ma ta wulala arwallah sunat wasu kuru ko kuma maye mutum ya sha wani abu na giya ko wiwi ko wata ƙwaya da sauransu ya bugu ko ya sha fara ko kunu wanda ya jima sosai ya yi yami sai ya buga ya buga shi to shi ma gagarwar lasa ta walwale duk abin da yake busar da hankali shi kenan kaɗan yana walwala alwala ko menene kaɗan ninsa ko mai yawansa in dai hankalin ya wuce wal jununu da hauka kama wanda yake da aljanu sai suka taso masa ko kuma a yi kama da ciwon hauka amma bayan 'yan awanni ko mintuna sai ya samu hankali to shi ma dole sai ya sake arwalla saboda ba a san abin da ya faru cikin mi cikin haukat to duk wa'annan asbab ne wal qublatu haka da sumbuntan mace ko ita mace ta sumbunci namiji ita ma tana walwala arwala eh duk da ita akwai saɓani a kanta wasu na ganin cewa sai in an ji sha'awa in ko ba a ji sha'awa ba shi kenan don mu ce sumbunci mace kuma ya ji sha'awa to shi kenan walamsul mar'ati da shafan mace in da lazzata an wajada in yayi nufin ya ji daɗin da ya shafe ta an waje da hako bai nufin ya ji daɗin ba amma dai ya ji daɗin to shi ma alwallarsa ta walwale alwallarsa ta walwale a gasi ya yi wata kenan to wanda dai duka an yi bayanin karkasuwarsa kamar yadda aka yi cikin alashimawi wa masu zakari da shafan al'aura bi batinil kabbi da cikin tafin hannu au bi batinil asabi ko da cikin yatsun kafa to ko da wani aka shafi al'aura da shi to shi ma alwala ta ta walwale eh to shi ma wannan wasu sun ce sai inda sha'awa ne in babu sha'awa to alwala ba ta lole ba saboda hadisin da da ya zo akan nuna cewa ai al'aura ɗin wani yanki ne daga jikinka wani yanki ne daga jikinka da shi yasa sai wasu ka yi tafsiri wani hadisin kuma ya zo cewa a sake arwalla kamar hadisin tsalak da busura da suka zo suka saba a kai abin da ya fi idan an shafa da an ji sha'awa to a rolla a saki wannan ana maganar kuma in babu sutura ko riga ko wando to kaga kenan yanzu inda gefen hannu ne yatsu ba da cikinsa ba to kaga bai wala la'arwallah ko kuma da wata gaba wadda ba hannu ba kuma ba cikin yatsun kafafu ba to shi ma bai wala la'arwallah amma da gefe yatsun kafa ko gefen yatsun hannu to wannan duka baya walwala Allah wa man shakka fi hadasin duk wanda yake shakka akan samuwar hadasi kai ne kai ya alwala kamin kai sallah sai shakku ya zo ma waɗancan abubuwa da aka ambata a baya masu walwala alwala sai kake shakkan wai ɗaya daga cikinsu ya faru da kai ko bai faru ba to waje ba alaihi wudu wajibi ne gare shi ya sake alwala ina fatar an gane tunda ya samu shakku ya samu shakku da sai zai sake alwala illa an ya kuna muwaswisan sai dai in ya zama mai ciwon wasawasi wanda shi ɗabi'a sace duk abin da zai duniya sai shakka ya zo masa kusan yini ba zai ƙare ba sai ya samu shakku a matsala ta ibadarsa ko sallah ko alwala ko wankan to wannan kaga rashin lafiya ne ba zai dogara ga wannan ba dai ya ci gaba da istighfari da neman tsarin Allah daga sharrin shaidan Allah ya raba shi da wannan ciwon amma wancan ana magana ne da wanda shi bai da matsalar wasawasi to kuma da ya alwala to kuma sai yake shakkan cewa wani abu ya bayyana gare shi to sai ya je ya sake alwala an gane amma in wasawasi ya riga ya kama shi to an masa uzuri falashe alai babu komai a kansa saboda abinda shari'a ke kallo idan aka ce to duk sanda ya samu wannan wasawasin ko shakkan ya zo masa ya samu hadasi ko bai samu bai je ya sake alwala to ai hakan yana iya yiwa ya ta maimaituwa kila a alwala ɗaya sai hakan ya faru kamar so nawa so biyar to kaga an wahalar da shi eh yawa tunda yana iya zuwa ya alwallat ya kama hanya zai je masallaci kamin ya je sai wasawasi ya zo masa kuma a ce ya sake dawowa ya sabuwa bayan ya yi kuma ya je sai da ya shiga masallaci kuma wasawasin ya dawo to yaushe zai yi sallah kuma akwai masu wannan matsala haka to amma dai galibi shirin shaidan ne da ƙarancin ambaton Allah da rafkana da rashin yawaita karatu alkur'ani su suke haifar da wasawasi shi maganinsa guda shi ne yawan ibada da yawan addu'o'i da yawan zikiri da yawan karanta alkur'ani da kuma ƙoƙarin cire shi daga zuciya duk sanda ya zo ka yi sauri ka cire shi amma yana da wahalan magani Allah ya tsare mu waye ji ba alaihi gasulul zakari yana waje ba gare shi ya wanke al'aurarsa kullihi gaba ɗaya minal mazi idan mazi ya fito masa wala ya gasilul unsayeni amma ba sai ya wanke 'ya'yan marinansa ba in mazi ya fito masa to sai ya wanke zakarin gaba ɗaya tun daga farkonsa har ƙarshe sannan sai ya je ya alwala wal maziyu abinda ake nufi da maziyi huwal ma'ul khariju inda sha'awa ruwan da yake fitowa lokacin sha'awa asugura wadda aka karaba bi tafakkurin a dalilin tunani biɗin ba'u sababiyya ce au nazarin ko kallo au gairihi ko waninsa to wannan shi yake haifar da maziyi to sai mutum ya ga ya fito masa to in yana da alwala sai ya je ya wanke in ya wanke sai ya sake alwala kaga wacce alwallar babu ta tunan za mu kwana insha Allah sai a tashi sabon fasili ma yumna'u minhu ghayrul mutawaddi' wani babi ne na daban to abubuwan da aka hana ga wanda bai da alwala ya yi su وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته